أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwa musulmi barkan mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda ke cikin makarantar sai ishe dai a birnin da magaran jamhuriyar niger yau muna ranar laraba 23 ga watan rabi'u thani shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 15 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya idan ba a manta ba satin da ya gabata bayani ya gabata yayin da muka shigo babi wanda yake yin magana akan gaskata karamomin waliyai da kuma abin da ya shahi hangen nesa da Allah yake ba wasu daga cikin bayi da bayani akan mafarki da kuma tsafi da hassada da ido haka kuma da aljanu da darasin da ya wuce har ila yau mun tsaya a daidai inda malam ya kawo mana aya ta alqur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake zabe daga cikin mala'iku ya zabi manzanni 'yan aika haka kuma shine yake zaben yan aika daga cikin mutane wato Allah shine yake tacewa ya gani wanda ya dace sai ya sa a matsayin dan aike a gare shi insha Allah yau zamu tashi gaba ta gaba Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci gaba ta gaba malam yake cewa wa min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin wato asali ko kuma asalin lika na aqidar ahli sunna wal jamaa ya ce a tasdiku bi firasati sadiqati lissalihin wal muttaqin shine gaskata abinda ake cewa alfirasa ta gaskiya wadda Allah yake ba mutanen kware da masu tsoron Allah to menene alfirasa alfirasa shine da Hausa za a iya kiran shi da suna hangen nesa hangen nesa shine Allah subhanahu wataala yakan iya zaben wasu daga cikin masu tsoron shi ya ba su wannan in ya kalli yanayin da ake ciki na rayuwa sai ya ce maka wannan zai iya zama kaza ko kuma in ya kalli mutum sai ce wannan zai iya zama kaza nan gaba kuma in lokacin ya zo sai a ga ya zama kaza din amma shi wanga ba tsafi ba ne ba ko daba dabo hangen nesa ne da Allah yake zaɓa wasu daga cikin bayan Allah ya musu sai ka ga mutum ya waɗi ya ce kun ga wanga da ake renawa to in an kwambi ba abun mamaki ba ne ya zama kaza kuma lokacin ya sai ka ga ya zama kaza a wannan duniyar tamu ha in an kwan biyu kaza da kaza zai iya faruwa a cikinta sannan kuma sai gani kaza da kaza in ya faru to ba a ce mashi hangen nesa kuma ba a ce mashi ilimin gaibi wannan shi nake cima alfirasa ba a kiran shi da tsafi kuma ba a ce mashi ilimin gaibi shine alfirasa wato hangen nesa ke wanda Allah subhanahu wataala yakan ba wasu daga cikin bayi na kwarai kamar yanda ya ba wasu daga cikin magabata aka samu haka tare da su daga ciki akwai sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda ya yi firasa dangane da kasantuwar umar bin al-khattab a matsayin khalifa yayin da ya zo rasuwa ya ce ya ba da shawarin a ɗauki umar bin khattab a matsayin khalifa wato wannan sai ta zamanto firasa duk da cewa a lokacin da sayyidina abubakar yake cewa a ɗauki sayyidina umar a matsayin khalifa bayan shi mutane suna ganin cewa ai sayyidina umar shi mutum ne mai kaushi yana da kaushi tare da shi bashi da sauki kwa wanda kuma sanannen abu ne cewa wanda yake da kaushi a tare da shi bai ya dace ma shugabanci na al'ummar da yawa to wannan yasa jama'a suke ganin kamar Umar anan wa bai dace ba to amma cikin ikon Allah lokacin da Umar kin ya zo ya zama khalifa sai hakan ya zo yi ta yanda kowa ya ji daɗin kasancewar shi a matsayin khalifa inda ya tsaye da adalci da kuma jagoranci na kwarai a cikin al'umma har ila yau akwai abin da ake ambatowa na firasa ta sayyidina umar wanda wasu na ganin ma firasa in dai firasa ce to babu wadda ta kai ta sayyidina umar tunda shi sayyidina umar za ka gani ya yi firasa ya waɗi kaza ya ce kaza ya kamata a yi bayan ya rihe bakin shi an ɗan kwan biyu ko kuma an ɗan jima kaɗan sai kaga Allah subhanahu wataala ya sauko da aya daga sama ta alƙur'ani mai girma tana tabbatar da abin da Umar bin Khattab ya faɗa to kaga wannan ita ce ake cewa alfirasa wanda ba tsafi bane ba ba daba daba bane ba sannan kuma ba ilimin gaibi bane kawai hangen nesa ne da sanin ya kamata wanda Allah yake zaben wasu ya basu wannan shi yake cima alfirasa don haka ahlus sunnah jama'a suna gaskata wannan sai ce wanda Allah yake ba bayan Allah na kwarai da masu tsoron Allah wanda suke min ahlil imani wat tauhid daga cikin wa'inda suke ma'abuta imani da tsoron Allah da kade tashi sai ce wahiya nurun yakrifu Allah ta'ala fi qalbil abdi wani haske ne wanda Allah yake sanya shi a cikin zuciyar bawa yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wanda bawa in an sa mishi wannan zai samu damar tantancewa tsakankanin gaskiya da abin da yake ba na gaskiya ba wa bainas sadiqi wal kadhib zai iya tantancewa kuma abin da yake tsakankanin mutane ya tantance mai ƙarya da kuma mai gaskiya sai ce faman kana aqwa imanan wanda ya kasance ya fi ƙarfin imani to fa huwa ahaddu firasatan saboda haka hangen nesan shi ya fi ƙarfi shi yasa masu imani in suka yi hangen nesa da wuya ka gani sun saba lamba daga ciki cikin wa'inda ake buga misalin su a hangen nesa a wannan zamanin kamar yadda muka ambata sarar darasin da ya wuce akwai Sheikh Nasir Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani na Zaria Allah subhanahu wataala ya hore ma wannan bawan Allah wato firasa sai kaga ya haɗi abu da jimawa eh an kwambi kuma ba jimawa irin da faɗin abin nashi da wakanar abin ba tare da an ɗauki tsawon lokaci ba sai ka gani kuma wannan abin da faɗi ya zo ya faru kamar dai a gaban shi kamar ya san menene zai zo wa kana to wannan abin shi da ke ce firasa ko kuma yana wato nisantar da al'umma akan wani sharri cewa ku nisanci kaza saboda kaza ba zai zama to alkhairi a gare ku ba ba da jimawa ba kuma kaɗan sai ka gani wannan sharrin in ya zo wa'inda suka riga suka nisance shi sun kubuta wanda ba su nisance shi ba kuma a lokacin da ya magana sun abuka a cikin wannan to wannan shi ne kice mafirasa sai malin ya ce abu na gaba wanda aƙida ta ahlus sunnah jama'a tana daga cikin su shine at-tasdiqu bi ru'ya salihah wato gaskata mafarki wanda yake na gaskiya akwai mafarki na gaskiya wanda yake ba waswasi shaytan ba ba waswasi bane bane shaytani mafarki ne na gaskiya wanda Allah yake sawa a zukatan masu imani sai ce to wannan ahlus sunna sun yi imani da shi me yasa yace wahiya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa saboda mafarki da kake gani wani yanki ne daga cikin yanki 60 wato yanki 46 na na ina annabta an ga kasa annabta gida 46 to yanki ɗaya daga cikin su yace mafarki yana daga ciki amma mafarki ba kowanne ba mafarki wanda ke na gaskiya wa annaha bushra min Allah kuma mafarki wata bishara ce daga Allah madaukakin sarki yake zauwa da ita li'abdihi almu'min zuwa ga bawan shi mu'mini wa fatihatu khairin lahu fi umuri dunya wal akhirah sannan kuma wato mabudi ne ga wannan bawan da ya mafarkin mabudi ne a gare shi na alkhairan duniya da lahira kaga bawa yayi mafarki mafarki wanda yake na alkhairi to ana musu ishara ne akan cewa wani alkhairi yana tunkarar shi wa iza qatarabat as-sa'a malam yace to in kuma alkiyama ta kuso a ce kamar yanzu alkiyama ga tanan ta tunkaro kamar irin wanga dai zamanin da muke ciki alƙiyama tsakaninmu da ita kaɗan ne alƙiyama ta riga ta zo to malai ce in alƙiyama ta matso la ta ka duru iyal mu'mini takdhib yace to da kyal za a samu mu'mini yayi mafarkin mafarkin shi zaman to ƙarya ne in alƙiyama ta matso mu'mini za su ringa yin mafarki kuma duk abin da suka yi mafarki sai ya zo ya faru saboda ƙarshen duniya ne to kuma dama shi ƙarshen duniya in ya zo ai masu imanin kaga ba yawa ne da su ba ba su da yawa in ƙarshen duniya ya zo shi masu imani za su rage sannan kuma zai zamanto waɗanda suke rike da imani a tare da su kai kace waɗanda suke rike da garwashin wuta ne a hannunsu saboda imani zai zamanto abu mai wahalar rikewa a ƙarshen duniya to a irin wannan lokacin zai zamanto mafarkin mumini zai tabbata ya zamanto haƙiƙa gaskiya ce wadda mutane za su zo su gane ta so da yawa zaka yi ya ce maka wallahi wannan abin da aka yi ya mafarkin shi tun a baya kuma gashi nan ya zo ya faru ana samun irin wannan to kaga shi mafarki wani abu ne da Allah yake darsana shi ga cikin zukatan wasu daga cikin bayi sai kuma abin ya zo ya faru wanda a cikin shi za a iya samun bishara ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alkur'ani ga malam ya kawo aya wadda take take bayyana mana misali Allah madaukakin sarki yake cewa إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني أرى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وإن أي أبو الله سبحانه وتعالى يا بياني دنغني دا abin da ya shahi annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf yana karami ya yi mafarki bayan ya yi mafarki sai ya zo zai gaya ma mahaifin shi shi ne allah ke ba mu labari id ƙala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba ambaci lokacin da annabi yusuf yake faɗa wa baban shi yace ya babana lalle ni na yi mafarki ahada ashara kawkaban tarmamun guda goma sha ɗaya sai ce wa shamsa wal kamara a tare da wa'innan tarmamu sha ɗaya akwai rana kuma akwai wata sai ce ra'aitu muli sajidin na gansu suna wato yi mini sujada sai ce kala ya bunayya shi annabi yaqub mahaifin annabi yusuf da ya ji wannan mafarki sai ce ya kai ɗan ɗana la taqsusu iyaka ala ikhwatika wannan mafarkin naka kada ka je ka shaida wa ‘yan uwanka fayakidu laka kaida in suka ji wannan mafarkin za su kulla maka wani kaidin wani makircin a nan malamai suka ce to kai wanda ba annabi yusuf ba in kai mafarki in dai mafarkin naka mai alkhairi ne a cikin shi to kada ka gaya ma kowa ba ko ake gaya ma mafarki ba saboda in ka faɗi mafarkinka na alkhairi ga wani aka ka ta yi kuma wannan wani bayyana nufinka da alkhairi zai iya zawa ya faɗi wani abu ko kuma ma ga baki ɗaya ya yi wata magana ta lalata wannan abin baki ɗaya shi yasa in kai mafarkin alkhairi ba kowa ba kake gaya ma sai ka samu zaɓaɓɓi daga cikin mutane waɗanda kake ganin khiyarin nasu ne zaɓaɓɓun mutane ne sai ka gaya musu kamar idan da anan ya ce kaga ƴan uwan shi ne ma ciki ɗaya suka hutu amma ya ce kada ka gaya musu wannan mafarkin naka fa yakidu laka kai ra zasu kulla maka wani makirci sai ce inna shaytana lil insani aduwwun mubin yace lalle shaytan game da mutum makiyi ne mabayyani kaga waɗanda za su kulla makircin suwa ne ƴan uwan shi ne amma bai ce ba lalle ƴan uwanka makiyanka ne mabayyani a sai ce shedan lalle shedan game da mutum makiyi mabayyani saboda shi shedan shine yake zuwa ya zuga mutum sai kuma shi dan adam in ya zo yayi da wani abu wanda yake na kiyayya ko kuma wani abu wanda yake na makirci sannan kuma dan adam ba zai zamanto ba wato ya nuna kiyayya ga dan uwan shi face in akwai tasiri na shedan a ciki shi yasa ya ce wa kadhalika yajtabika rabbuka da sannu ubangijinka zai zabe ka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith sannan kuma ya karanta maka ya sanar da kai fassaran mafarki to kaga yanzu fassaran mafarki ne yake mashigo yayi mafarki ya ga wani shi yake ga mashiga abin da mafarkin nan naka yake ni da sannu ubangijinka zai zabe ka in ya zabe ka zaka zama annabi kenan sannan mi wa yu'allimuka min ta'wil ahadith kuma zai koya maka fassarar mafarki sai ce wa yutimma ni'matahu alayk wa yutimmu ni'matahu alayk sannan ya cika ni'iman shi a gare ka wa ala ali yaqub ya kuma cika ni'iman shi ga iyalan gidan annabi yaqub sai ce kama atammaha ala abwayka min qabl kamar yanda ya cika ni'imar shi a gare ni'imar shi a zuwa ga iyalan gidan zuwa ga uwayenka wa'inda suka wuce kahin zuwanka sune Ibrahim wa Ishaq annabi Ibrahim da annabi Ishaq sai ce inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka masani ne gwanin hikima to menene ake nufi da wannan hikimar anan annabi yusuf ɗan ya kasance annabin allah baban shi shine annabi yaqub annabi yaqub ma kuma annabin allah ne anan ya ce kama atamma ala abuwaika min qabl ibrahima yace wa ishaq to wane ne mahaifin annabi yaqub mahaifin annabi yaqub shine annabi ishaq shi kuma annabi ishaq ɗaya ne ga annabi ibrahim kaga shi annabi yusuf shi annabi mahaifin shi annabi kakan shi annabi kuma kakan baban shi annabi shi ne abin da anan mahaifin nashi yake mushi nini zuwa gare shi cewa ubangijin ka ne zai zaɓe ka yi cika niman shi a gare ka domin shi annabi yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim alaihi wassalam kaga Allah ya cika nima gare shi da ya maida shi a matsayin annabi kamar yadda dangin su suka zamanto annabawa to wannan ayi tana nuna mana cewa fas wato mafarki da mumini zai yi wata ishara ce da Allah subhanahu wataala yake yi a gare shi kamar yadda anan Allah ya yi ishara zuwa ga annabi Yusuf cewa zai zamanto wani daga cikin al'umma haka kuma a wata ayar ta da ma Allah subhanahu wataala yake cewa qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin annabi Ibrahim dai har ila yau shi sai wani mafarkin kuma da yi mafarki sai mafarki gashi nan da wuka a hannun shi ya kwantar da ɗan shi Ismail shi ma annabi kaga kenan annabi Ibrahim yana da ɗiya annabawa na guda biyu da Ismail da Ishaq ya kwantar da ɗan shi Ismail zai yanka shi da yakuwa irin yadda ake yanka rago wanda ana cewa dama asalin yin layya daga nan ta wuce to yanzu da yi wannan mafarkin sai yi ta taraddudi ya tahi ya dawo yanzu wannan dan nashi kuma lokacin nan annabi isma'il shi kadai ne dan da Allah ya bashi a ce dan da Allah ya baka shi kadai kuma wai gashi nan kayan farki zaka yanka shi ha tare da cewa su annabawa in suka yi mafarki umarni ne daga Allah to ya zai yanzu yanka shi zai in bai yanka shi ba ya saba umarnin Allah sai ya ce to kuma yanzu gashi nan yaro ne mun saba da shi iya so na ina son shi sai ce to kawai bari in gaya ne shine qala ya bunayya yace ya kai dana inni ara fil manami lalle ni na gani a cikin mafarki na anni azbauka cewa ina yanka ka sai ce fanzur ma za tara amma ka gani mi ka gani game da wannan abu to kaga yanzu dan zamani ne sai ce a a baba mafarki fa dama ba gaskiya bane sai ce a baba mafarki ne ai ba ba da gaskiya bane kakkai aiki da shi a a shi wannan dan da yake dan kirki ne da ya hoto daga cikin dan kirki sai ce kala ya abati if'al ma tu'mar ya baba kayi abin da aka maka umarni kaga dan ma ya san cewa wannan umarni ne daga Allah yace ka yanka ni kawai satajidini insha Allah min as-sabirin da sannu zaka same ni in Allah ya so ina daga cikin masu hakuri zan yi hakuri a yanka ni ba komai bane shine wa'anan ya doke shi yaje da shi zai yanka har sai da ya kwantar da shi ya liƙe mishi ido ya dora wuka a saman makokon wuyan shi zai karta sai Allah ya fanshe shi wa fadainahu bi dhabhin azim sai aka kawo rago da gidan aljanna aka kawo aka ce to wannan a yanka shi kan bacin wancan sai malamai suka ce wannan shine asalin layya da aka halasta ta ga wa'annan al'umma to wannan aya ta biyu da muka karanta ita ma tana nuna cewa in bawan Allah ya mafarki zai iya zama umarni ne kuma alkhairi kaga annabi Ibrahim ya yi mafarki ya yanka dan shi duk da yake a mafarkin ga gani yanka mutum ai ba alkhairi bane amma shi kasancewa shi annabi wani alheri ne na musamman yake kawo daga wajen Allah kuma umarni ne daga Allah subhanahu wataala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashshirat annabi yace babu abin da ya saura a yau daga annabta in banda albishirori albishiri guda ɗaya ko guda guda yawa masu yawa albushirai za ce ko albushirori albushirai to haka da ya ce babu abin da ya saura sai albushirai ko kuma albushirori ƙalu wa malbubashiratu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah menene kuma albushirori wanda ya saura daga cikin annabta a yau ƙala sai annabi ce ar-ru'ya salihah shine mafarki na mafarki na kirki abinda mutum ya mafarkin abin kirki a cikin mafarkin shi yana daga cikin wani nau'i na annabta kamar yadda muka ambata da su har ila yau hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda al-imam tirmidhi ya rawaito mal albani ya inganta shi abu darda abu darda kenan Allah ya kare yarda a gare shi sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an qaulihi ta'ala game da fadar Allah madaukakin sarki aya ce ta Qur'ani da Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wato wato suna da albishir a cikin rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira ina ga Allah yana magana ne akan innal lazina amanu amilus salihat innal lazina amanu la khawf innal lazina amanu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah yawwa wa'inda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na gari ba innal ladzina istaqamu na'am wa'inda suka tsayuwa akan tafarkin Allah la khawfun alaihim babu wani tsoro a tare da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba yayin mutuwa alladhina amanu wa kanu yattaqun wa'inda suka yi imani da Allah kuma suna tsoron Allah sai ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suna da albishir a cikin rayuwar duniya kuma suna da albishir a ranar lahira to albishiri na ranar lahira shine za a sanya su aljanna sannan ne to shi abu darda sai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to menene wannan lahumul bushra fil hayatid dunya menene albishrin da ke gare su a rayuwar duniya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace ma sa'alani ahadun anha ghayruka منذ unzilat tunda wannan aya ta sako babu wani wanda ya tambaye ni in ba kai ba sai annabi ce hiya ru'ya salihat yaraha al muslim aw turalahu sai ce shine mafarki na kirki wanda musulmi zai gani in yayi barci ko kuma wani ya yi mafarkin amma a kan shi ma'ana ko kai ka yi mafarki mafarki mai kyau ko kuma wani ya yi maka mafarki mafarki mai kyau kamar misali sai ka zo ka ce to malam abdu wallahi jiya na yi mafarki ga kanan kun game da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba shi yi mafarkin ba mushi akai to wannan mafarki ne na alkhairi to shine lawmul bushra fil hayatid dunya zai iya zamantowa karkashin wannan aya wanda allah subhanahu wataala ya bayani to wannan shine abin da yake na ya shayi mafarki wato mafarki in ya kasance mafarki ne na kwarai zai iya zamantowa alkhairi ga bawa a lokacin da ya yi shi sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa yashhaduna bi anna fi dunya sihran wa sahhatan a aqida ta ahlus sunna suna shaidawa cewa a cikin wannan duniyar tamu akwai sihiri kuma akwai masihirta akwai tsahi akwai matsawa kakkaje ka ce kai ahalus sunna ne a baka raba da sihiri baka raba da matsawa yarda da su ba ana ne maka yawayen su su baka lakani ba lala ka yarda da cewa akwai su kuma asirin nasu in suka yi da yarda Allah in Allah ya ga dama zai iya ci shine abin da ake nufi sai ce wa bi anna minhu ma yu'athiru haqqan bi iznillahi ta'ala al-kauni al-qadari daga cikin tsafin da suke yi akwai wanda zai iya zauwa ya zamanto ya ci tare da izinin Allah wanda yake na kauni na kaddara wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi tun asalin halittan kauni dama Allah subhanahu wataala ya halicci komai tare da kadar shi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to kenan an rubuta a kaddara cewa wannan za a yi mishi asiri kuma ya ci shi to zai iya yiwa asiri ya zo ya ci wa minhu ma huwa ghairu haqiqi kuma akwai wanda ba asiri bane ba na gaskiya inna ma huwa mujarradu takhayyil ba komai bane ba face shi wannan tunani da kokolluwa kawai saboda takhayyil shine tunani da kokolluwa malam ibn al-qudama al-maqdisi ɗaya daga cikin magabata Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yake cewa tsahi ba wani abu bane ba face wani kulli na musamman kuma magana ce wadda za ka gani wani lokaci za a iya yin magana a magance za ka gani an yi magana a kan shi ko kuma wani matsayi ya rubuta wani abu a saman takarda sannan kuma ya zo ya yi tasiri ga wanda aka ma wannan sayar sai ce kuma akwai haƙiƙa akan abin da ya shayi sihiri asiri domin akwai asirin da ya ce zai iya zauwa wato ya kashe wanda aka mashi za a iya asiri mutum ya mutu kuma akwai asirin da aka yi zai iya sama mutum ciwo wata cuta ta rashin lafiya duka wannan yana iya faruwa shi ne zaka gani ana samun abin da za a ɗauko daga cikin mata da miji a yi musu asiri da ƙarshe ma sai a gani an raba su akwai abin da zai zamanto an sa ƙiyayya tsakankanin wane da wane suna ƙin junansu shi ma bai san ban biye mishi kawai ya tsane shi asiri duka yana iya yin wannan sannan kuma za a iya yin asiri wancan da wancan kawai a haɗa su a ce su da san juna kawai duk duniya ya ji bai san kowa sai ita ita ma duk duniya da ji bata san kowa sai shi asiri yana iya yin wannan to kaga kenan ashe wato asiri gaskiya ne sai dai wato shi asirin wannan asalin shi in dai asiri ne wanda aka yi haɗi ba akan tafarki wanda yake na na gaskiya ba wanda dama da kyalka gani an yi asiri na gaskiya da asiri yana da alaƙa da aljannu waɗanda suke hatsabi mai to saboda haka in mutum ya yi nisa a cikin asiri zai iya zama kafiri domin na ɗaya shi asiri haramun ne to kaga in mutum yake ne yana ganin cewa ya halasta a gare shi to da wannan abin zai iya zama kafiri kuma hallo zai iya zama kafiri saboda ya yi shirka da Allah subhanahu wataala ya nemi taimakon aljannu a cikin yin wasu abubuwa na cutar da bayan Allah to wannan shi ne abin da malin yake nufi cewa shi wannan asirin akwai abin da yake na gaskiya yana iya ci kuma akwai abin da ba na gaskiya ba sai ce wa inna shayatin aljin kuma lalle shedannu daga cikin aljannu dan a cikin aljannun ba kowanne bane yake yin asiri da shi sai shedannu daga ciki wa'inda suke hatsabibai daga cikin aljannu yace wa'inna hatsabiban na aljannu yace hum di'amatu sihri was sahara su ne wa'inda suke taimakawa tsahi da matsawa ka gani matsahi ya rike wani abu haka ya karanta wasu kalmomi in aka jima in ya bude sai ga abin bai nan to ina yafi wannan hatsabiban aljannu ne suka zo suka dauki ko kuma ni ka gani ma mutum ya ɗauko wani akwati a gaban ka ya buɗe ba komi in ya riya akwatin ya karanta wasu kalmomi na kafirci in ya buɗe sai ya ga abin cike da kuɗi to ya ka kuɗi suka zo a tsabi ba aljannu ne suka tafi wani wuri suka ɗauko kuɗin wani ma Allah suka kawo mishi ba wani abu ne ba saboda yana musu abin da suke so shi ma suna mishi abin da yake so to kaga wannan duka kafirci ne sai ce bima atahum Allah ta'ala min qudratin la yamlikuha ibn adam su kuma aljannu miye yasa suke ma masu tsahi irin wannan abin sun ga ka musu agajin gauga suna taya su tsayi yace saboda Allah ya ba su wayansu kudurori wanda Allah bai ba dan adam ba aljani Allah ya ba shi kudura ta yin abubuwa da yawa wanda dan adam bai yi yanzu kai in kana cikin wannan masallacin aka liƙe kohoyin wannan daga waje aka sa kili baka iya wuta amma aljani in kari ya shima kayi banzai katanga zai ratsa ya wuce to kai yanzu baka ya ratsa katanga ka wuce sai dai an buge ta ka wuce amma dai haka ka ratsa katanga ka wuce ba ya yi ba amma dai aljani zai iya yin wannan kaga wannan wata dama ce Allah ya bashi kai in Allah ya yi ka matsayin ka na malam sani ga kanan malam sani a malam sanin ka zaka kare babu yadda za ka rikida ka wuta daga malam sani ka komo rago ba ya yi ba amma aljani zai iya wuta daga aljani ya komo musa zai iya koma maciji kamar kuma yadda zai iya komawa ne zai iya komawa kare duka wa'annan at-tashakkul Allah ya ba aljinnu wannan damar to sai suke amfani da irin wa'annan abubuwan nasu sai su ringa cutawa 'yan adam tare da gudunmuwar da suke ba wasu daga cikin matsafa amma fa kada mu mance da cewa wa'annan aljannun har ila yau ban maganin su su duniyar su Allah ya ɓoye mana ita amma duniyar su irin tamu ce muna da jama'a muna da limami da malamai da 'yan iskan gari su ma suna da 'yan iskan gari da nasu limamman haka rayuwar su take kawai dai a ɓoye suke Allah ya ɓoye mana su ban mai iya ganin su amma kuma za su iya bayyana a gaban mu da akan wata siffa ta daban wadda ba Allah subhanahu wataala ya ce su akan ta shi yasa zaka ga an yi umarnin cewa in an gani wato bakan mussa ko bakin kare a kula da kyau saboda aljini zai iya koma bakin kare ko bakan musa to irin wanda daga sun ga kare su jeje shi kagan ga bakin kare da dare ka jeje shi zaka iya jiwa aljini in ka jeje shi zai shi kuma shi ma ya ce ya ramawa kaga ya samu matsala ki to Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin su to shine yace illa annahum la yadurruna ahada amma abin da zaka gane shine ko da su shedanin aljannin ba su da ikon su cutar da kowa illa bi iznillahi ta'ala wa bi mashiyati wa taqdiri sai da iznin Allah da kaddarawa shi da kuma mashi'ar shi wato duk aljannun Nijar gaba daya sadu da na Afirka da na duniya su ce za su maka wani abu kai su cutar da kai ba su isa su cutar da kai ba sai in Allah ya rubuta za su cutar da kai ba su isa su cutar da kai ba sai da izinin Allah subhanahu wataala sai ce wa kulla ma kana sahiru a shadda kufran kana shaibanu aksara da'atar da ya ce duk lokacin da mai tsahi ya zamanto ya hi bayyana tsahin shi ya bayyana kafirci karara to shedanu sun yi mishi biyayya shi yasa zaka gani a malaman tsubu akwai wanda yahi wani abokaye akwai wanda yahi wani me yasa saboda iya kafircin da zaka yi iya biye da aljannu za su maka yanzu akwai wanda dan boka ne dan tsubu ne bai iya ruwa ya bude akwatin yiri kaga akwatin ya cika da kuɗi ba yayi ba saboda shi har yanzu kafircin shi bai yi kwarin da za a iya mashi wannan aikin amma akwai wanda shi buɗe ya zai kuma akwati ba ɗan ƙarni bukatan akwati za a buɗe ka gani cike da kuɗi saboda ya yi wani kafirci ne babba wanda kai ya zama kafircin da ya yi kawo ta da gudu to su aljannin sai su ce wannan namu ne duk abin da yake so a ne hatta da ƙananan ƙananan ɗan tsibbo wa'in nan daga cikin wa'in da ake koya ma tsibbin harko na yin wurdi za ga an ba mutum wuridi an ce mishi je ya ringa jan wannan abin ka je ka ja ya kalka ya dusu kawa dubu saba'in da biyu da ɗari tara da hamsin a ƙarye ukun dare a ƙofar ban ɗaki a saman tsohon bahu kai da kayi tsohon bahu kuma ƙofar ban ɗaki a layi kuma ka ja na ƙawan a za a ce maka wannan wuridin aljini ne in ya zo zai maka tambaya kuma zai iya zauwa a siffar da za ta hurgita ka amma dai kakka hurgita in ka in ka dage ka tsaya zai maka tambaya me kake so ka ce mishi kuɗi in ka ce mishi kuɗi zai ba kuɗi amma dai zai tambaye ka wani abu to a shine ma aka samu masu karin hali dan adam ba abin da bai iya da kake ganin shi inda akan kuɗi ne yanzu akwai wanda zai zawa aljannin ya bayyana a siffar tsoron kuma ba zai tsorata ba saboda tsawagen son kuɗi malam haka aljannin zai zo ya bayyana gaban shi me kake so ya ce mai kuɗi ce to muna da sharadi ka iya fasa sallar juma'a sai ce karamin abu ne shikenan to za a baka kuɗi duk lokacin da kake so kawai abin da ake so ka wasu sallar juma'a sai ce na yarda saboda haka sun raba hanya da sallar juma'a shi kuma ya ba shi kuɗin bai san ma kuɗin wane ne suka ɗauko za su ba shi kuɗi shi kuma sun raba shi da sun raba shi da Allah sun raba shi da imani a yanzu da ya fara wannan shi yasa za ku gani komi tare kuke da shi wataƙila ma shine limami a unguwa dama yanzu limamai cikin masallatayen mu na gari yan tsubu sun yawa yawa masallatai yan tsubu ne limamai wallahi saboda haka mu kula mu san a ina ne ya kamata mu ringa yin sallah ya kamata mu kula mu san waye ya kamata mu bi sallah yanzu kai irin wannan wanda shedanu suka hana shi yi sallar juma'a ko kuma su ce mishi kada ya ƙara yin sallah asuba ko kuma su ce mishi a'a daga yau kada ya ƙara ma mahaifiyar shi biyayya har ta mutu duka suna iya dora maka wannan sharɗi abinda suka san wajibi ne akan ka in baka yi ba sako ne babba ga Allah sai su ce maka ko kuma su ce ka yi wato aikata lalata zina da mahaifiyarka ko da wani abu wannan dan uwa naka na kusa wani girman laifi sai su ka maka mai girman gaske in ka yarda to su kuma za su ringa maka abin da kake so saboda haka matsayin ka na boka ko dan tsubbu za su ringa baka gudunmuwa in mutane sun zo wajen ka aikin tsubbu aikin tsubbin ka zai yi kwari sunan ka zai shahara to kaga ire-iren waɗannan sun riga sun bar musulunci tuntuni kafirai ne kafirci ne wannan tsantsa sannan kuma kamar yadda na faɗa yanzu akwai ire-iren su da yawa su suke ba mu sallah a masallatai sau da aka kai a matsayin ka na halu suna ba kowane masallaci bane ba kawai da ka gani zaka kirma kawa ka je kai sallah ka kula wani irin limami in ka gano ɗan tsibbi ne to haramun ne ka bi shi sallah saboda ba musulmi yake ba in kuma ba ɗan tsibbi bane ba shi kawai albida ce yake aikatawa lokaci zuwa lokaci dan bid'a ne shi to shi wannan malamai suka ce in ka bi shi sallah ba laifi ba ne ba musamman in an nemi ahlus sunna an rasa amma kuma kaga shi wancan dan tsubu haramun ne ka bi shi sallah shi yasa za a gani lokaci ahlus sunna kamar suna tsanantawa ai a ringa cewa ahlus sunna sai masallacin su suke yin sallah ba haka bane kana zuwa masallacin da kake da yaqini in ka bi limamin wannan masallacin sallah insha Allah ba mutunan banza ka bi sallah ba kuma wannan shi abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya bada labarin irin wannan a cikin suratul baqara Allah yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sai ce mutane sun bi abin da ake karanta abin da shedanu suke karantawa a zamanin mulkin annabi sulaiman sai Allah ya ce wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirce ba walakin shayatin kafaru amma shedanu sun kafirce yu'allimuna an-nasa sihir suna koyar da mutane tsafi kaga tsahi suke yi suke koyar da mutane sai Allah ce sun kafirci saboda haka tsahi kafirci ne ko malami ne kai da tauzinka kana ba mutane sallah in kawo da tsayi kafiri ne sai ka tuba saboda mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan wanda yaje wajen boka shi da ma ba ruwan shi boka ne bai sallah aw arrafan ko kuma arraf shine mabugin kasa wanda zai zo ya ce muku shi malami ne in an yi mutuwa ma an gwakwa ku doko gawa ku washe mata sallah saboda batan basira annabi ya ce duk wanda ya zo wajen biyun nan sai suka gaya mashi wani abu sai ya gaskata suka ce a gobe za a yi ruwa sai ya yarda a cikin zuciya shi cewa gobe za a yi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima nuzila ala muhammad haqiqa ya kafircewa abin da aka sauko wa annabi muhammad kai zuwa ne kai suka ga ma ka yarda ka ce ka zama kafiri to su me matsayin su kaga su matsayin su ya wuce naka haka kuma wanda ya tayi wajen go wajen mai bugun kasa man ata arrafan falan tuqbala lahu salatu 40 laila ko kuma 40 salatan cewa wanda ya je wajen ɗan bugun ƙasa kawai zuwan kaɗai da kai baka ce mashi ba komi bai ce maka ba komi ya waɗi sai ka iyarra ya ce gobe za a yi ruwa sai ka ce malam je wata hira ne ai ga baka yarda ba ko to aka ce wannan zuwan naka ya jawo maka sallar kwana arba'in ba za a musa ba sai ka yi kwana arba'in kana sallar ba a musa ba saboda ka je wajen ɗan bugun ƙasa wannan wani irin girman laifi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu mutane da dubara an ce musu in ka wajen dan tsubu ba a masa kwana ba a masa zalaka ta kwana arba'in to yayi kiraye shi yana da lambar shi kaga kenan bai taiba yace to ai ban taiba apel me to da kai da wanda ya tsaye da wanda ya apel me bambanci masa da bambanci ko apel kai ka shiga cikin wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya kare to shine Allah yace walakin na shaƙi na kafaru yi alimin na hasiri sai dai shaidannu sun kafirce suna koyar da mutane asiri da tsafi ya ce wa ma'un zila alal malakai da kuma abin da aka sauko wa mala'iku guda biyu bi babila haruta wa marut su ne haruta wa marut a garin babila so ina ana rawaitowa cewa su a da sun kasance wato tawaga ce daga cikin mala'iku mala'iku ne guda biyu suka ce a su a ɗora masa sha'awa irin ta ɗan adam za su iya Allah ya ja kunnen su cewa ba za ku iya suka ce a ai indi ɗan adam Allah ya jarabce shi da irin wannan sha'awa mu ma za mu iya sai Allah ya jarraba su ya ɗora musu wannan sha'awa ta ɗan adam aka sabko su cikin duniyar ɗan adam to shine wasu game da wata mata mai kyau an da yake rawaito kisai wannan matar mai kyau sai suka nemi su samu ma'amala da ita sai ta kiya ta ce musu akwai sharaɗi yi ne sharaɗin ta ce sharaɗin sai an yi shirka da Allah an kashe rai suka kashe rai to shi ke yanzu kun ci jarraba ta warko sauran ta biyu sai an yi an zubi da jini suka zubi da jini kaga zubi da jini ai shirka ce ko suka tsara wannan ita dai a takaice ta sa su shirka da Allah ta sa su kashe kuma ta sa su kafirci babba sannan kuma da karshe ba su samu abin da suke so domin ana arwaya cewa suke doke ta aka yi ita matai aka yi sama da ita wasu suna cewa ta zama tarmamuwa inda ruwayoyi ne na isra'iliyat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wa'annan ruwayoyi in sun zo ba a gaskata su ba a ƙaryata su to ala kulli hal su wa'annan mala'iku guda biyu Allah sa ku kaga mace ita ce saboda sha'awa wanda suke ganin suna iya rikewa ta sa su suka aikata laifuka manya-manya guda uku har da kisan kai har da shirka da Allah to kaga kenan dan adam yanzu da yake rayuwa cikin mata tsawon kuma ga sha'awa tare da shi cikin jarrabawa ubangiji yake ba kowa bane da yake samun kubuta shi da ga wani ya fada cikin rayuwar zinace zinace saboda ya kasa danne zace shi kai kuma jarrabawa ce Allah ya maka da yi ka a cikin su da kai hakuri ka ci jarrabawa sai aka halasta maka yin aure saboda an san akwai sha'awan tare da kai amma wani da auren nashi ma sai ya je ya aikata zina saboda rashin tsoron Allah to sai ce wa ma yu'allimani min ahadi su wa'innan mala'iku ba sa koya ma kowa sihiri da tsafi hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur har sai sun faɗa sun ce to ka sani fa mu din jarrabawa ne kada ka kafirce ma Allah in kana so mu koya maza mu koya ma amma mu jarrabawa ne ka je ka kafirce ma Allah sai ce fa yata'allamuna minhuma sai mutane su rinka koya daga wajensu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda za a ringa raba tsakanin mata da miji shine firaku yanzu akwai wanda cikin mutane a cikamar da wasa iya rubutu da allon shi zai ce maka wallahi in kai wasa yin muku firau wana wai zai raba kai da kai da matarka ko kuma da wadda kake so ka aura zai muku firauku ya sa nisa tsakankanin kai da ta kamar nisan gabas da yamma zai yi aiki da sadabar da asiri sai ta ji ta tsane ka kai ma ka ji ka tsane ta shi wataƙila ma an yi sadaki saura ka ɗan a ce an masa saboda asiri ya yi tasiri a ciki to haka suke yin mutane sai ce amma ha wa ma hum bidari nabihi min ahadin illa bi idnillah yace Allah yace ba sa iya cutar da kowa da wannan asirin sai da izinin Allah to kai a matsayinka na ahlus sunna nan ne mahallin shahidi ka yarda da cewa akwai asirin amma bai iya yin wani tasiri sai Allah ya so sai ce wa ya ta'allamuna ma ya durruhu wala yanfa'u suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su ba wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq yace hakika sun sani da cewa lalle wanda ya zabi tsafi to lalle wa a ranar lahira ba shi da wani rabo babba wanda zai samu sai ce wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun sai ce tir da abin da suka sayarwa da kansu da shi laukanu ya alamun da a ce sun san haƙiƙanin makomarsu kaga wannan ayat ta tabbatar da cewa sihiri yana ci amma da izinin Allah haka kuma a wata ayata da ma Allah ke cewa wa ja'u bi sihrin azim sun zo da asiri mai girma wannan ala lisani Musa alaihi salam kenan annabi Musa wannan aya da muka kafa faɗa wa ja'u bi sihirin azim da wadda aya ta gaba falan ma ja as-saharatu lokacin da masu tsafi suka zo kaga ayoyi ne guda biyu suke magana akan tsafi tsafin da bokaye suka yi a lokacin annabi Musa lokacin da za a zo a yi mukabala da shi da Fir'auna annabi Musa dukan mu mun sani da cewa yayi wato rayuwar shi ta yarinta a gidan Fir'auna ne Fir'auna shi ya reni annabi Musa bayan ya girma ya tsere kuma sai sake dawowa bayan ya girma ya zo da sanda ya zo ce ma Fir'auna ni annabin Allah ne kuma Allah ya ce a bi shi Fir'auna ya ce kai alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min yanzu kai Musa ba mu raine ka ba wannan gidan namu tun kana ɗan ƙararrani muka rene ka haka girma kai shekaru masu yawa tare da mu wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta ka zo ka aikata abin da ka aikata saboda annabi Musa ya maru wani mutum ya mutu sai ya gudu shi ne asalin gudu shi daga nan shi ne ce kuma ka zo ka aikata abin da ka aikata kai aika aika ka tsere kuma yanzu ka dawo ka ce mana kai annabi ne haka fir'aun ya faɗa to shi ne da tattaunawa ta nisa tsakanin annabi Musa da fir'aun sai fir'auna ya ce awalo ji tuka bi shay'in mubin na zo maka da wani abu mai girma alfati bi in kunta min as-sadiqin yace ka zo da wannan abu mu gani kana da gaskiya fa alqa asahu sai ji wa sandar shi akwai sandar da yake yake rike da ita a hannun shi sai ji wa ta kawai da ya je wa sandai sai ta koma macijiya wannan mu'jiza ce mun ambata ta satin da ya wuce lokacin da muke bayanin mu'jizoji fir'auna da ya gani sai ya tsorata da ya gani ya tsorata sai fadawa ka san su fadawa kullum an ce ba mugun sarki sai mugun mafari sai suka ce a ranka da wannan asiri ne kakka ratsahi ne wannan amma mu ma muna da namu matsafa a sa lokaci mu kira namu matsafa ya yi zawo a zo a kara sai aka sa وقيل للناس هل أنتم مجتمعون سيأكا تامتا نقوة يتبتروا قال معيلكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بأغو أكا تترى وترانا رانا أدو تمسمى da aka zo aka yi layi ga matsahon fir'auna ga annabi musa aka ce to wa zai ware jehowa su ma sun yi tanadi qala bal alqu sai ce to ku ware jehowa fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu laghalib sai suka je wa itace da igiyoyi ga igiya na hannun shi in ya je waye ta koma maciji ga ice a hannun shi in ya je waye zama maciji a wani gurin Allah ya ce wa saharu a ayyunan nas sai suka yi tsafi ga idan mutane kaga tsafin da suke yi menene idan mutane ne suke matsayi sai idan kai ringa nuna maka maciji ne ke tsaye amma a zahiri ba maciji bane to su masu asiri haka nan ne da satan da yace na bada labarin wanda yayi laiza na bakin a kasuwa wata shekara idan na mutane shine suke iya ma asiri to haka suka yi a lokacin annabi Musa da Fir'aun shi kanshi annabi Musa da ya gani wannan igiyoyin da aka yi sun zama ciji sai da ya tsorata fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa a annabi Musa ya dan ja baya ya haka sai Allah ce kaka yi tsoro kaka yi tsoro kawai wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sanau wani gurin ma ya afiko ka jeho sandar da take hannunka ka sha mamaki yana ajiye sanda sai sanda ta ta ringa cinye wannan macizan da suka koma igiyoyi za mu ce ko wannan igiyoyi wanda suka koma macizai a idan mutane kaga sai Allah ya kawo karshen fir'aun to anan wayannan ayoyin da wannan labarin na annabi Musa da fir'aun kaga ya ƙara tabbatar maka da cewa lalle wasihiri wani abu ne wanda akwai shi kuma zai iya yiwuwa ga mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa sihiri a cikin manya-manyan abubuwa masu muni a cikin wannan hadisin da za mu karanta hadisi ne wanda al'imam bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ijtanibu sab'al mubikat annabi ya ce ku nisanci munanan abubuwa guda bakwai qalu ya rasulullahi masam wa man wa ma hunna sai suka ce ya rasulullahi menene abubuwan munana guda bakwai daga ciki ya zano sai ce ashirku billahi was sihr akwai shirka da Allah wannan babban abu ne mara kyau mai girma sai ce wasir sannan kuma da tsafi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci tsafi daga cikin abubuwa masu muni munin gaske to shine malam yace wa man itaqada bi anna sihra yadurru aw yanfa'u bi ghairi iznillahi ta'ala duk wanda ya kudirce a ran shi cewa tsayi zai iya cutarwa ko kuma ya amfanar ba tare da izinin Allah ba ya ce faƙa kafara hakika ya kafirci ma'ana wajibi ne ka yarda da cewa duk yadda tsari ya kai tsari ba zai iya cutarwa ba kuma ba zai iya amfanarwa ba sai da sai da izinin Allah subhanahu wata'ala sai ce wa mane taqada ibahatahu wajaba qatlu sannan kuma sai abu na gaba wanda ya kudirce a ran shi cewa asiri halakali kaga ai yanzu mun karanta tun annabi ya ce a nisance shi zama haram ko to wanda ya kudurta cewa asiri halak ne wajibi ne a kashe shi ijma ma'ana wajibi ne a kashe wannan mutumin kashe shi ya zama wajibi sannan kuma li'annal muslimuna ajma'u ala tahrimi me yasa za kashe shi saboda musulmai gaba ɗaya sun haɗu akan cewa haramun ne shi wannan sihirin kuma zai iya cutar da musulmai an yi shi saboda haka in mutum ya yarda cewa halaka ne to kashe shi za a yi sai a kubuta daga wannan sharrin nashi sai ce wasahiru allazi fi sihrihi min al-a'mal al-kufriyyah yustatab shi wanda yake tsafi matsafi wanda a cikin tsafin shi akwai aiki na kafirci to kahin a kashe shi yustatabu ana ba shi dama ya tuba a ce kai wane mun gano kana yin asiri kaza da kaza kuma asirin naka akwai kafirci da Allah to muna gaya maka ka tuba ka ajiye sirrin wannan naka da tsahi ka komo ga Allah subhanahu wataala fa in taba shikenan in ya tuba ya kubuta da ran shi wa illa in kuma yace a mu da mu da tsahi iyaye da kakanni ne suka bamu ba abin da zai raba mu da shi malam yace dole ba ta unku sai a sare wuyan shi tunda an ba shi dama ya tuba ya kiya abu na gaba ya ce wa ahalus sunnati wal jama'a yu'minuna bi anna shifa'a bi idnillahi ahalus sunna yace sun yi imani da cewa lalle waraka da izinin Allah min as-sihr bil adiyyati war ruqa shar'iyyati min al-kitabi was sunnah tana nan ne da izinin Allah wato tare da addu'o'i da ruqiya ta shari'a wanda suka zo a cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an ce sihiri gaskiya ne kuma zai iya kama mutum to ya za a kubuta daga shi shine yace to za a yi addu'o'i da ruqiya wanda suka tabbata a qur'ani da sunna Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara Allah yace hakika muna sabkowa daga cikin alqur'ani abin da yake waraka ne ga mutane kuma rahama ne a gare su mu'minai sai ce wala yazudu zalimi illa khasara su kuma azzalimi ba abin da zai kara musu face tabewa da lalacewa to kaga wannan aya ta ce alqur'ani akwai waraka a cikin shi to saboda haka in aka ce qur'ani akwai waraka waraka ce daga dukkanin wani abu wanda yake na asiri ko tsafi da za a yi wa mutum shi yasa aka rawaito a cikin wani hadisin na daban hadisi wanda al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi yake cewa annabi ya kasance yana yin ta'awuzi yana neman tsari daga sharrin shaidanu da kuma ido al'ain shine ido kamar yadda bayanin shi shi ma dai zai zo nan gaba kaɗan annabi ya kasance yana neman tsarin wa'in abubuwa sai ce falamma nazalatil mu'awuzatan lokacin da Allah ya sauko da falaki da nasi sai ce taraka kulla shay'in wa akhadha ma sai annabi ya bar komi sai ya ruku da falki da nasi falki da nasi ita ce maganin duk wani sharri na aljannu kuma ita ce maganin duk wani sharri wanda yake na idan mutane duk wanda ya ruku da falki da nasi to ya yi ruku da babban jigo kuma kariya makami wanda zai ta kare shi daga irin wa'annan abubuwa shi yasa ma zaka gani malamai suna ambata falki da nasi a cikin abubuwan da suke na azkarus sabahi wal masa' wato zikirin sayar da naima wanda in mutum ya yi tare da kyakkyawan yaƙini babu abin da zai iya cutar da shi sai malin ya ce wa ahalus sunnati wal jama'a har ila yau ahalus sunnati wal jama'a yu'minuna bi anna al hasada wal ayn haqqun sun yi imani da cewa da ido da hasada gaskiya ne kaga akwai hasada kuma akwai ido to menene ido shi ido shine abin da yake kambun baka da Hausa kambun baka ake ce ko baki kaga ga an ce a wani zai ma wani baki gaskiya ne baki akwai shi akwai baki a cikin shari'a shari'a ta san da akwai baki kuma ahlu sunna sun yi imani cewa akwai wannan wa annaha tusibu al-ibada idza arada Allah zalika kuma baki da hasada za su iya kama bayan Allah in Allah ya so haka nan wani zai iya maka hasada ta kama ka wani zai iya maka baki ya kama ka tare da izinin Allah yace bal innaha qad taqtulul mahsuda wal ma'in kai wata hasada in ta yi ƙarfi wani idan in yi ƙarfi wani baki in yi ƙarfi zai iya kashe wanda aka ma ya ga mutum da ƙarshe ya mutu sai ce wata ƙadi alai sai ta kawo ƙarshen shi kaga kenan shi sa ake cewa mutum ya nemi tsarin hasada shi sa a ƙarshen falaki akwai wa min sharri hasidin iza hasada akwai muna neman tsarin Allah daga min sharri mai hasada idan ya hasada saboda hasada mugun ciwo ne zai iya cutar da mutum har ya gawaye shi ya zama to mutum ya bar duniya sai malam ya ce wal hasadu a ammu min al ayn amma hasada ta fi baki zama mai hwadi abu biyu ne akwai baki akwai hasada to ita hasada ita ce babba shi kuma baki shine karami me yasa yace li anna kulla a'inin hasidun saboda duk wanda ka gani yana da baki tare da shi to dan hasada ne bai yiwuwa ka ce ga wanda yana da hasada kuma ba shi da baki tare da shi duk wani mai baki to akwai hasada tare da shi sai ce wa laisa kullu hasidin ayin amma ba kowane mai hasada bane bai yake da baki duk mai baki zaka samu hasada da shi amma kuma za a iya samun mai hasada wanda babu baki kuma tare da shi to kenan kaga ba ita hasada ta zama to ita ce uwar sai ce wal hasadu yaqa'u min khabisi tabi'il haqid hasada ita kuma abin da yake jayo ta shine mummunan yanayi da kyashi da mutum zai ji a cikin ranshi akan wani abu kawai haka kuna tare da mutum ka gaya mashi alheri ya same ka sai ya murtsike wuska bai ji daɗin horo wannan abu shi kuma ba shi bai maka abin kuma ba a gidansu ba kama Allah ne ga dama ya maka amma sai nuna bai ji daɗin haka ba ko kuma a'a ka samu abun da za a taya ka murna da farin ciki kowa yana taya ka murna da farin ciki kuna tare da shi gaba da baya har daga nesa ana zama amma shi baya iya buɗe baki ya ce maka wani yana taya ka murna kaga wannan alama ce ta hasada ko alama ce ta hasada sai ce wayati anil hiqdi wal bughdi wal karahiya haka kuma hasada za ta iya zawa a dalilin kiyashi da kiyayya sannan kuma da nuna tsana duka wa'annan suna haifar da suna haifar da hasada wa tamanni zawalin ni'ima kuma da gurin cewa ni'imar da Allah ya ma wani Allah sa ta gushe wani ya samu aiki a wata ma'aikata kuna tare da shi sai ka ringa gurin alasa a kore shi kawai bai maka ba komi ai muna nan zai je dawo wannan hasada ce ya ta dawo ina kai baka mishi fatan alkhairi ya ta yi yata daga can ya gaba sai ka ringa hira ta ya dawo kaga wannan hasada ce fi sibillah shine tamanni zawalin ni'ima Allah ya ma wani ni'ima sai ka ringa fatan Allah sa ta wannan ni'imar ta gushi ya samu sabuwar mota ko sabon inji Allah sa ya gutsun gutsun ai kuli kuli rakiya da shi hasada ce wannan sai ce ammal ainu amma shi ido abinda muke ce kan mun maka da Hausa yace faqad taqa'u min rajulin salih to shi zai iya zaman towa mutumin kirki ma an same shi da kan mun maka wanda ba mai hasara ba mutumin kirki ne an mashi kyakkyawan zato wata ila ma kai limami ne na juma'a ma kuma limamu amma kuma a iya samun hasara tare baki tare da shi shine al'ai a iya samun baki tare da shi yace au qad ya'inu al-insanu nafsahu wa maluhu kai yace kai shi me baki zai iya ma kanshi da kanshi baki ma bai sani ba ya ma kanshi baki kuma ya ma dukiyar shi baki ba tare da ya sani ba saboda galibi shi wanda yake da baki shi ma bai san yana da bakin ba so da yawa zaka samu mutum akwai baki tare da shi amma shi ma bai san yana da ba to kaga tunda bai san yana da ba zai iya ma kanshi baki ko kuma ya ma dukiyar shi baki sai ce fa sababu ha abin da yake jayo baki to ga sunan abin da yake jayo baki ya ce al'ijabu birgewa wani abu ya birge ka abin ya birge ka ya shiga ranka kwarai da gaske sai ka faɗi wani abu to in ka faɗi wani abu in kana da baki wannan abin da ka waɗi zai iya kama wannan abu ya ce wal istizamu da girmamawa ga wani abu ne kana ganin girma shi sai ka ringa girmama shi girmamawa ta yi ta kai over to wannan girmama za ta iya sa ka faɗi wani abu to in ka faɗi wani abin kana da baki sai ta kama wannan abu wal istihsan da kuma yabon wani abu yabo ne kake yi kana yabo kana yabo ka kai makura wajen yaban sai ka faɗi wani abu sai wannan abin ya zamanto abin da ka faɗi kana da baki ya kama shi to wannan anan nake so in yi jan hankali game da wa'inda suke dora ɗiyansu a saman staci ko a facebook ba ma ɗiyan nasu ba ko matansu ko kuma wani nasu wanda suke masoya daga an ayi jariri ko iskar duniya bai sha mai da kyau sai a ɗauke shi a ɗora a saman staci biyan veni o mont mutum arba'in da biyar sun gani a cikinsu ba kai ma babu mai baki a cikinsu ba ka sani ba la joni jariri mai kyau ai yabawa ce ko wallahi yana da baki wannan abin da yau zai iya kama jaririn Allah ya dora mashi wani abu na cuta wanda ba san ranar da zai rabu da shi duk da yake ba mu ba abu ya wadi ba kawai abu mai kyau yadi tun daga shi nan mallam ya ce zai iya zawa daga girmamawa ko yabo ko kuma abu ya burge ka sai ka ce joni jariri mai kyau yabo ne tana yawa shi uban dan aka wadi ma dadi zai iya ce a dan nashi wai yaba yake kyau gari e yabawa yake amma aka yi rashin sa akwai mai baki ba kaga sai kama shi haka kuma anan ma mun ta faɗi ga wanda shi kuma Allah ya jarabce shi a cikin ɗiyan shi akwai wanda Allah ya hore mashi ilimi ko na alƙur'ani ko kuma alakwal ɗanka yana da ilimi yana da kai sosai yana gane karatu kawai sai ka ringa tallata shi da inda aka ɗan yi karatu mu ɗoka ya kasa ɗan ya karatu ka yi filme ka ɗora mutane ne za su gani ko akwai in akwai mai kamban maka zai iya kama shi a ilimi ne gane shi alakwal kullum shi ne firimi sai ka ringa ɗaukan biletan in shi kana ɗora sai man fis to sai tan fis ba matsala amma a cikin wanda ka ɗora a status sai gani ko a facebook kana da tabbacin cewa babu mai baki tare da shi ba ka sani ba za a iya ganin biletan a ce kai joni yaro mai ilimi dizinafidin wani magana ce mai kyau ko za ta iya kama ɗanka in yana da baki kaga kenan yana da kyau a kiyaye so da yawa ana samu wa'inda a da sun taso suna da ilimi yara ne ilimin gaske gare su amma kuma yau da gobe da gobe sai a gani ilimin wannan nasu ya bace babu sai a ringa cewa wannan abin nashi kama asiri ba wani asiri ku kuka je kuka ringa fibiliyan ɗanku da kanku habbaki ya kama shi kila abin ya watsa Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda shi wanda yake da baki wallahi bai sani ba akwai kuma wanda ya sani tunda yayi wasu ɗaya wasu biyu ba su biyu ba akwai kuma wanda shi bai san yana da baki ba zai iya yin abu yana ganin ba komai ne ba amma abin yazo ya zamanto matsala to shine anan yace walakin yashtarikani fil athari sai dai wannan a bakin da kuma hasada dukkan su suna haduwa ne a guri guda a gurin athar abinda hasada zata aihwar shine baki zai aihwar shine mi yace haythu yusabbibani darran lil ma'in wal mahsul shine dukkan su suna haifar da cuta hasada in ana ma mutun ita to in mutun yana da hasada mai karfi za ta iya cutar da wanda ake ma hasada shi ma kuma baki in akwai shi ana ma wani wannan bakin da ake mishi zai iya cutar da shi to kaga da baki da hasada sun haɗu akan cewa ne dukkan su suna cutar da wato wanda aka mashi to saboda haka yana da kyau mutum ya ringa neman tsari na ido shine al'ain wanda da Hausa ake ce mishi kambun baka kuma ya ringa neman tsarin Allah subhanahu wataala daga hasadan mutane akwai wata magana da malam Bahaushe yake wadi yake cewa wai in ba a maka hasada baka ci gaba wannan magana zahirinta akwai yara a ciki hasada da kake gani mugun ciwo ne ka ringa neman tsari da ta kakka bari mutane suna ma hasada ka sani kuma ka kyale baka neman tsarin Allah daga wannan saboda baka sani ba hasada ta su wani irin abu za ta sababa maka yanzu an muka karanta malam yace wannan hasada tana iya kashe mutum in aka samu ana maka hasada in ta yi ƙarihi wannan hasada da ake maka za a iya wayan gari ka hallaka gaba ɗaya a dalilin wannan hasada to kaga kenan kai a matsayinka na musulmi wajibi ne ka nemi tsari daga hasada ka san suna yi baka iya hana su to shikenan nemi tsarin Allah in sun maka hasadan Allah ya kare ka daga sharrin ta shikenan Allah subhanahu wataala zai kare ka daga wannan saboda haka wajibi ne a gare mu nemi tsarin hasada da kuma shi wannan ido Allah madaukakin sarki ya kare mu baki da anan ya kamata mu tsaya saboda lokaci abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh